za mu kan abu mai mahimmanci wanda ya shafe mu baki ɗaya wanda kowa daga cikinmu a ɗaiɗaikunmu muna da alaƙa da shi shi ne manya-manyan zunubai ko ka ce ka ba irin zuno manya-manyan zunubai suna da alaƙa da kowa daga cikin musulmi ta hanyar dole ne ya nisance su ba yadda za a yi ka nisanci abu ko idan ba ka san shi ba ubangiji subhanahu wata'ala ya kafa mana sharaɗi game da su kuma ya sifanta bayansa muminai kan cewa suna nisanta su sharaɗin da allah subhanahu wata'ala ya kafa mana shine in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah yace in dai kun nisanci manya manyan zunuban da aka hana ku to mu kuma za mu kankare muku ƙanana ƙanana kuma za mu shigar da ku mashiga mai girma Allah ka shigar da mu da rahamaka Allah ya sifanta muminan kwarai da cewa ba sa aikata manyan zunubai walillahi ma fi samawati wa fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasu'ul maghfirah a wani wajen ya ce wallazi ne ya ji talibu na kaba'irar ismi wa iza ma gazibu hum ya firo allah maɗaukakin sarki ya ce mulkin sama da ƙasa duka na allah ne kuma lallai zai sakawa waɗanda suka yi mummunan aiki da irin abin da suka aikata waɗanda kuma suka yi kyakkyawa zai saka musu da mafi kyau to suwaye waɗanda in sun yi kyakkyawa za a saka musu da mafi kyau sai ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai wal fawahish kuma suke nisantar alfasha sai ce illal lamam sai dai ƙananan zunubai to kaga kenan dukkanin ɗan adam yana da alaƙa da manyan zunubai alaƙa ta ya san su don ya guje su alaƙa ta ya san su ko ya san su shi ya sa baya aikata su manya-manyan zunubai daga sunansu kaɗai zai nuna maka cewa akwai ƙanana domin idan aka ce kaba'ir jam'i ne na kabira to ita kuma kabira tana da kishiya ita ce sadira da haka zunubi akwai babba akwai ƙarami malamai sun sanya ƙa'idoji da ake gane manya-manyan zunubai da su domin lissafinsu ya rikitar da yawa daga cikin malamai a wata ruwaya abdullahi ɗan abbas ya ce sun kai saba'in a wata ruwaya ya ce bakwai ne alhafizun zahabi a cikin littafin alkaba'ir wa tabyinul maharim wanda littafi ne da aka rubuta shi aka tattara bayani akan manya-manyan zunubai a cikinsa ya ce maganar cewa saba'in ne ko bakwai ne duk ba ta wannan ake ba za su iya wucewa ƙa'idar kawai shi ne kamar yadda malamai suka ce ana gane babban zunubi ne ta hanyoyi guda uku zuwa hudu hanya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine a kan aikata aiki to wannan tsinuwar tana nuna aikin babba ne ma'ana babban zunubi ne ba ƙarami ba ne domin Allah baya tsinuwa a kan ƙaramin al'amari wanda tsinuwa ma'anarta shine kora da nesantawa daga rahama irin yadda Allah ya wa shaidan sakamakon laifin girman kai in yattabi'una min dunihi illa inasa in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida sai ce la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa shedan yayi girman kai ya kiyewa annabi adamu sujada a ƙarshe sai Allah ya tsine masa ma'ana ya kore shi daga rahamarsa ya nisanta shi daga rahamarsa to akwai da yawa daga cikin waɗanda suka aikata laifuffukan da zaka ji ƙur'ani yana tsine musu kamar munafukai inna Allah la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira ko kamar kafirci munafukai yace la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين da haka kaga wannan ya nuna kafirci babban zunubi ne domin Allah ya tsine wa mai yinsa munafirci babban zunubi ne Allah ya tsine wa mai yinsa to haka nan ƙarya thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin wannan sifa daga cikin ko sharaɗi daga cikin sharuɗan da ake gane kabira kenan Allah ya tsinuwa akan abu na biyu Allah ya alkawarin sanya mutum a wuta idan ya aikata laifi idan ya ce duk mai yin kaza zan sa shi a wuta to wannan ya nuna laifin ba ƙaramin laifi ba ne babba ne domin Allah da rahamarsa da jin kansa baya sa bawansa cikin wuta bisa ga ƙaramin laifi sai dai in laifin ya isa ya barin ƙasa ya tumbatsa wanda misalai suna nan da yawa a cikin ƙur'ani da a cikin hadisai duk wanda ya kaza Allah zai sa shi wuta kamar kisan kai waman ya ƙatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu har zuwa ƙarshe na biyu ko na uku shine Allah ya yi fushi da wanda ya aikata laifi kaza to wannan fushin yana nuna cewa laifin babba ne domin Allah baya yin fushi akan ƙaramin laifi kamar ayar da na karanta mana a baya dangane da kisan kai Allah ya yi magana a kan wanda ya yi da gangan ya ce Allah ya tanadar masa wuta kuma ya tsine masa kuma ya yi fushi da shi to haka nan abu na ƙarshe shi ne Allah maɗaukakin sarki mun faɗi yau sai haddi ma'ana duk mutumin da ya aikata wani laifi sai shari'a ta ce a yi masa haddi to wannan ya nuna laifin ba ƙaramin laifi ba ne babban laifi ne kamar sata allah ya ce idan mutum ya yi sata a yanke masa hannu yanke hannun nan haddi ne wasariku wasariƙatu faƙaɗa'u aidiyahuma kamar zina allah ya ce namiji mazinaci da mace mazinaciyar da ba su taɓa aure ba in sun yi zina za a yi musu bulala ɗari-ɗari azzani ya tuwa zani fajilidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda to daka waɗannan sifofi ko waɗannan abubuwa guda hudu duk inda kaga sun tabbata a laifi to ya nuna laifin babban zunubi ne wani lokaci Allah yakan ce a yi ɗaya wani lokaci ya ce a yi biyu wani lokaci ya yi rubdubu ya ce a yi duka kama a misalin ayar kisan kai bisa ga ganganci kaga ya faɗi wuta ya faɗi tsinuwa ya faɗi fushi an gane ko kuma duk akan laifi ɗaya to idan mutum ya fahimci waɗannan ƙa'idojin zai fi masa sauƙi sama da ya kiyaye adadin lambobi wanda aka samu a cikin hadisai dangane da adadin zunubai manya-manya domin malaman usulul fiqh suka ce shi adadi baya nuna iyakancewa domin mafhumul adadi la yadullu alal hasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa abu kaza kaza ne wani lokaci kuma kaga ya ƙara kamar a hadisin da ya ce ba wanda ya magana a tsumman goyo sai mutum uku ya faɗe su kuma a wani waje ya sake ƙarawa to haka ma a hadisin mubiqat manya-manyan zunubai hadisin abu huraira wanda imamu bukhari da muslim da abu dauda suka fitar annabi ya ce ijtanibu as-saba al-mubiqat ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai kaga anan ya ce da su bakwai amma wani waje ya ƙara ga hadisin abubakara as-saqafi annufayi ibn al-harith Allah ya ƙara masa yadda zala ce ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir salasan bana gaya muku manya-manyan zunubai ba guda uku manya-manyan zunuban da annabi ya faɗa guda uku anan zaka samu wasunsu akwai a cikin wancan bakwai wani kuma babu domin a cikin wa'ancan guda bakwan babu uƙuƙul walidai ne saba wa iyaye biyu amma a wannan sai ya ƙara da shi na farko ya ce al'ishiraku billah wa uƙuƙul walidai wa kana muttaki an fajalas فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت dudaka a can an ce bakwai a cikin bakwan babu saba wa iyaye a cikin bakwan babu ƙaunin zur faɗar ƙarya to kaga kenan idan an ƙara biyun nan da babu a bakwai sun zama nawa tara to kuma za ka samu akwai wasu ma da ba ambata ba shi yasa abdullahi dan abu zai ce duka idan ka kakkalato ka tarkato za su iya kaiwa saba'in amma dai kamar yadda na gaya mana malamai sun ce za ma su iya wucewa to amma mu ɗauki hadisin saba al-mubiqat a matsayin su zame mana abin da za mu sharhi a kai a takaice abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu ruwayoyi na hadisin an tambaye shi ne waɗanne zunubai ne mafiya girma kuma masu halakarwa to shi ne sai annabi ya gaya wa sahabbai sai ce guda bakwai ne na farkonsu sai ce al'ishiraku billah sanya wa Allah kishiya yi wa Allah shirka an gane ko? to ita ku shirka girmanta ya kai girma ta fuskar muni babu zunubi mafi muni ta fuskar girma da ya kai shirka shi yasa a duk inda annabi yake lissafa manyan zunubai akwai shirka kuma ita ce lamba ta ɗaya kuma da Allah subhanahu wata'ala ya ce muminai ba sa aikata manya-manyan zunubai to farko ya ce ba sa shirka wallazina la yad'una ma'allahi إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون داك شركة إتتي مفي جرمان زنبي أحاديث أبو هريرة نئجتنبوا سبع الموبقات إتتي تزوء فرقه أحاديث نفي ابن الحارث أبو بكر الثقفي nan ma ita ce ta zo a farko al'ishiraku billah to haka nan a hadisin abdullahi ɗan mas'ud shi ma wanda bukari da muslim suka rawaito manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambaye shi ayyun zambi a azam wani zunubi ne mafi girma ƙala an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa allah kishiya alhalin kasan shi kaɗai ya halicce ka shirka akwai babba akwai karama malamai sukan yi ta'arifin shirka da cewa sanya wa Allah cini ko sa'a ko abokin tarayya ko kwatankwaci cikin duk abin da yake nasa ka ji cewa Allah yana kazawa na ma yana yi ko Allah yana da kazawa na ma yana da shi ko ka ɗauki wani aiki daga cikin ayyuka na ibada wanda Allah kaɗai ake yi wa sai ka yi shi ga wani wannan wani ko manzo ne daga cikin manzanni ko annabi ne daga cikin annabawa ko mala'ika ne daga cikin mala'iku ballantana wanda yake ƙasa da haka mu kalli cikin ulul azmi minar rusul akwai waɗanda aka yi shirka da su amma tare da girmansu Allah maɗaukakin sarki bai ƙyale wannan shirkar ba domin don ka kasance ɗaya daga cikin manzanni baya ba da damar a bauta maka domin haƙƙin bauta na Allah ne shi kaɗai cikin mala'iku balma shugaban mala'iku shine mala'ika jibril akwai waɗanda suke bauta masa amma duk da tsarkin mala'iku haka bai hana abin da aka yi musu na sanya su kishiyoyi ga Allah ba ya zama laifi waɗanda suke bauta wa annabawa su a tsammaninsu matsayin annabawa ai ya kai a ce suna kaza irin wanda Allah ke yi matsayin annabawa ai ya kai su ma a bauta musu wanda kuma ba haka ba ne ba tabbas annabawa suna da matsayi suna da martaba suna da daraja a wajen Allah amma ita dai bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai Allah da kansa shi yi wa mala'iku kirari da yabo ya ce bayi ne masu girma masu daraja ba sa saɓa wa Allah ya yabe su ya kururuta su amma tare da haka da aka bauta musu Allah ya yi faɗa kuma ya ce waɗanda suka yi musu bautan mushrikai ne da haka malamai suka ce mu lura da kyau a babin shirka da wanda ya bauta wa annabi cikin annabawa ko manzo cikin manzani ko da yana cikin ulul azmi minar rusuli kamar annabi isa da wanda ya bauta wa kyankyaso duk abu ɗaya suka yi sunan abin mai shirka kuma duk wuta Allah zai sa su to amma cikin abin da shaidan yake rudar masu shirka su lokacin da suke shirka ba sa kallon girman laifin sai suke kallon wanda suke yi wa an gane ko yanzu idan ka ce da wanda ya bauta wa manzo daga cikin manzanni da wanda ya bauta wa kyankyaso shi abin da zai ɗauka ka kwatanta manzo da kyankyaso wanda kuma ba haka ba a'a aikin na shirka shine daidai amma ya za a yi a ce da manzo da kyankyaso ɗaya suke ba haka ba ne haihat shi yasa ku kalli masu bautar lata da uzza da manata mushrikai Allah ya kira su masu bautar annabi isa su maya sunan su mushrikai Allah ya kira su masu bautar mala'iku mai Allah ya kira su mushrikai Allah ya kira su duk aikin sunansa ne shirka kuma duka Allah ya hada ya kafirta su ubangiji yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna to da ka mu lura da kyau tauhidi shine kishiyar shirka ma'ana ta Allah cikin duk abin da yake haƙi nasa shi kuma ta fuskar ibada babu ibadar da ta kai shi girma sallah ba ta kai tauhidi girma ba azumi bai kai tauhidi girma ba zakka ba ta kai tauhidi girma ba duk wata ibada da ka san za a bauta wa Allah da ita bayan tauhidi take kamar yadda duk wani sako da ka san za a saba wa Allah da shi bayan shirka yake idan mutum ya rayu a duniya bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa zakka ba bai taɓa aikin hajji ba amma ya mutu baya shirka zai shiga aljanna amma da za ka rayu tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka kana fitowa daga cikinta sujada ka yi ba ka ɗaga goshi ba har ranar da aka zara ranka amma kana shirka wallahi wuta za ka shiga ƙila wani ya ce to ya za a yi haka zai yi daman mutum ya kasance bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba zakka ba bai taba hajji ba yana yiwa kuma duk da haka musulmi ne yana yiwa bal ma cikin sahabbai har ana kacici kacici wani dan aljanna ne wanda bai taba sallah ba akwai wani bawan Allah cikin sahabbai Abdullahi bin Amir bai taba sallah ba kuma manzo Allah ce dan aljanna ne ranar da ya musulunta ya karbi kalmar shahada a ranar ya fita jihadi ya mutu bai taba sallah ba kuma manzo Allah ce dan aljanna ne ashe hakan tana yiwa kenan kuma zai iya yiwa mutum yana sallah amma yana shirka yana yiwa yana azumi amma yana shirka yana yiwa yana zakka amma yana shirka yana yiwa ubangiji ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan to ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke suna shirka to da ka lalle ya ɗan uwa mu sani shirkan nan ita ce mafi haɗari ga ɗan adam domin ita ce abin da idan mutum ya mutu yana yi duk rahamar Allah duk tausayinsa duk jin kansa amma ya ja layi ya ce duk wanda ya mutu yana shirka wannan rahama sai dai ji labari amma ba za ta shafe shi ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar iyaye masu albarka ku karantar da 'ya'yanku tauhidi ku koya musu sanin Allah ku nuna musu haɗarin shirka kuma ku umarce su da su guje ta duk wani uba mai hankali da tunani za ka samu wannan abin yana damunsa a ransa kuma yana kiran 'ya'yansa da duk wanda zai iya kira don ya ga ya nisanta shi da shi kuma yana sa su a cikin addu'a mu ɗauki annabi ibrahim wasiyar annabi ibrahim ga ‘ya'yansa shine ka'ai shirka wasiyar annabi yaqub jikan ibrahim tare da basu yi zamani ɗaya ba amma wasiyarsu ta zama iri ɗaya allah ya hakaito mana wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun yana daga cikin bakan damiyar addu'ar annabi ibrahim wata ya hakaito mana ciki yana cewa wajnubni wa baniya anna abdul asnam Allah ka nesanta ni da 'ya'yana daga bautar gumaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koyar da yara ƙanana abin da ya shafi tauhidi hadisin tirmizi annabi ya ce da abdullahi dan abbas ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهكذا الله يقيا من لقمان الحكيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم to yana daga cikin abin da yake yada shirka a cikin al'umma sakacin iyaye wajen karantar da 'ya'yansu tauhidi domin karatu na farko yaro yakan fara samunsa ne daga gida da aka iyaye masu albarka a koma a gyara tsari da salon tarbiyya lallai a shigar da topic ɗin umarni da tauhidi da kuma hani ga biran shirka to haka nan makarantun islamiyya a yanzu za ka ga an zage dantse yara suna ta haddace ƙur'ani suna iya tajwidi suna iya ƙira'at amma inda matsalar take kuma ba a yi musu magana akan tauhidi da haka lalle a koma a gyara salon karatu idan tauhidi ya tsayu komai ya tsayu idan tauhidi ya samu matsala ba abin da ba zai rikicewa al'umma ba shi yasa shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya a cikin madarijus salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya ce gaba ɗaya saƙon da Allah yake so ya isar a duniya a cikin alƙur'ani iyaka na abudu ne wa iyaka na sa'in duk karabkiyar da kaga Allah maɗaukakin sarki yana yi cikin kawo kissar annabawa an yi wa wane kaza wane ya yi kaza an kifar da suwa ne suwa na an musu ambaliyar ruwa duk saƙon faɗaya ne garin a tabbatar da iyaka na abu ne wa iyaka na sa'i da ka saƙon ƙur'ani gaba ɗaya fatiha ta ɗauke shi ita kuma fatihar gaba ɗaya saƙonta iyaka na abudu ne wa iyaka na sta'i to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai gaya mana mafi girman zunubi mafi haɗari mafi kaiwa zuwa ga halaka domin kalmar mubiqat imamun nawawi yace muhlikat masu jefawa a halaka na farko sai ce al-ishraku billah shirka da haka ya ƴan uwa mu nisanci shirka ba wani wanda ya isa ya bugi kirji ya ce shi ya fi ƙarfin shirka baka fi ƙarfinta ba wallahi yadda zai nuna maka cewa virus ne ba wanda yake tsallake shi sai wanda Allah ya tsallakar Allah ka tsallakar da mu irin yadda annabawa suke dagewa da ta da hankali da yi wa Allah magiya ne ya tsare su daga sharrinta saboda sanin illata da suka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin addu'o'insa kullum yana fadar Allahumma inni a'udhu bika an ushirika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsarinka daga in yi maka shirka alhalin ina sani ashe kenan mutum yana iya yin shirka a halin ya sani sai ce wa astaghfiruka lima la a'lam kuma ina neman tsarinka daga shirkar da ma ban santa ba domin akwai shirkar da take boyayya ba ma kowa yake iya saninta ba shirkul khafi akwai shirkul alfaf kalmomi su kama bakin mutane ba su ma ankara ba amma ba su san shirka suke ba irin wannan kalmomin in ka karanta rayuwar annabi da sahabbai haka ya rinka bi daki-daki yana tsabtace su daga su kamar rantsuwa da wani Allah manzala ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda yake rantsuwa da wani Allah shirka yake yi abdullahi dan umar ya ce wata rana babana umar ana tafiya cikin ayari da annabi sallallahu alaihi wasallama sai zai rantsuwa sai ce wa'abi na rantse da babana umar ya rantse da babansa saboda bai sani ba bai ɗauka rantsuwa da wani allah shirka ba ce amma manzo Allah ce ayyuhan nas la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut manzo Allah ya gyara ya ce ya ku mutane ku daina rantsewa da iyayenku duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya shiru to idan Umar da girmansa da darajarsa shirka takan iya fadawa bakinsa ba tare da ya sani ba sai annabi ya gyara masa to ina da ni ina da kai mu muka fi cancantar ai mana wannan gyaran da ka mi hattara karka ji cewa aini dan izala ne aini ahlus sunna ne ai ni ba salafe ne ni ba zan yi shirka ba a'a ga shugabannin ahlus sunna shugabannin salafawa shugabannin yan izala in aka ce Umar ai magana ta kare da ka mi hattara laifi na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasihiru da tsafi tsafi bahaushe ce gaskiyar me shi wasu surkulla ne da siddabaru da wasu sumbatu da wasu kulle-kulle da wasu tofe-tofe da ake yi don manufar su samu wani kuma suna iya samu da izinin Allah sihiri ba ƙarya ba ne yana da haƙiƙa yana yiwuwa amma fa bayin kansa yake ba sai da wa sai da yardar Allah kuma sihiri kaulan wahidan kafirci ne shi yasa Allah ya ce wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafar sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra sun bi abin da shaidanu suke faɗa game da mulkin annabi sulaiman Allah yana nufin yahudawa shaidanu a nan wasu malaman tafsiri suka ce batattun malamai shaidanun malamai su Allah yake nufi da shaidanu an gane ko? ka su yahudawa sun bi batattun malamansu waɗanda suke suka ga annabi suleiman bayan shuɗewarsa suke cewa ai duk abin da suleiman ya yi na mulkar aljanu da mulkar tsuntsaye da mulkar ƙwari wani sirri ne da shi wani laƙani ne da shi ba mu'ujiza ba ce ba annabta ba ce da aka kuma in kuna so ku zo mu ba ku wannan laƙanin mu ba ku wannan sirrin to shine sai Allah ya wanke annabi Sulaiman ya ce ƙarya suke yi wa ma kafara Sulaimanu Sulaimanu bai kafarta ba malaman tafsiri suka ce a nan a madadin Allah ya ce wa ma sahira Sulaimanu Sulaimanu bai yi sihiri ba sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu Sulaimanu bai kafirta ba dan Allah ya nuna mana sihiri kafirci ne sai aka faɗi sakamakon da makomar a madadin a faɗi suna bisa ga ijma'in malamai sihiri koyarsa da koyar da shi kafirci ne shi yasa wasu malamai suka ce babu wani ilimi mara amfani a duniya sai ilimin sihiri shine Allah ya ce wa ya ta'allamuna minhuma ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyar abin da yake cutar su baya amfanar su kuma wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur saboda koyar nasa kafirci ne hadisi ya tabbacin sahih muslim daga ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan lan tuqbal lahu salatan 40 yawma duk wanda ya je wajen boka sai yayi kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba kwana 40 to abin tsoro idan ya mutu a wannan kwanakin kuma fa me makomarsa wannan kuma kawai zuwa ne ba wai ya ce yi kaza ko bar kaza ba in ku abin ya wuce haka har da ka je wajen bokan sai ce maka yi kaza sai ka yi ko bar kaza sai ka bari to ka bar musulunci a wani hadisin annabi ya ce man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka ko mai duba ko ma menene cikin ire-iren waɗannan ya gaya maka magana ka yadda to ka bar musulunci to da ka sihiri yana da haɗari kwarai mu kiyaye shi idan aka kama boka ko matsafi a zamanin sahabbai ko mai duba an gane ko ko mai istaharar carbi duk ɗaya ce ku daina wani kwacin ko abin da za ku ji ana cewa shehu mai asararu duk mai asararu matsafi ne ƙarya ne ba wani asararu to duk ire-iren wannan gayyatsiyar idan aka kama su a zamanin sahabbai kashe su ake hukuncin kisa ne sayyidina umar ya ce haddu sahiri qatlun bisai hukuncin matsafi kashe shi ake da takobi saboda me saboda Allah kaɗai ya san adadin abin da matsafa suka kashe na rawuka ko dai na mutane ko na dabbobi ko na ƙwari wani lokaci tun suna cewa a samo kaza mai roɗi-roɗi mai wake-wake tun suna cewa in an yanka a ci za su zo suna cewa a yanka abin ne kar a ci tun suna cewa a yanka ta gaba za su zo su ce a yanka ta ƙeya wani lokaci su ce a yanka a tsallaka a bar shi haka to wannan kaga kaza da rago da sauransu kenan su ana ci to ana nan in tafiya ta tafiya sai a ce to a fara kawo buri a kawo kura a kawo damusa a kawo zaki an fita daga dabbobin gida ma an koma na ina na dawa saboda bala'i to ana nan ana nan sai a fara kawo jarirai sabuwar haihuwa sai a fara cewa a nemo budurwa bajin wacce bata taba samun da namiji ba a yanko farjinta a yanko mamanta bangare kaza a kwakule idanta irin wannan Allah kadai ya san adadin da bokaye suke kashewa ka gana kasassu ba su tsira ba daga sharrin matsafa a ce zabiya a nemo shi da muna ganin zabiyoyi yanzu ko ina suka shiga oho mai kusumbi shi ma ba su bashi ya zauna lafiya ba me ɗingishi ba su bashi ya zauna lafiya ba to jira muke yi sai sun cinye mu ko bature caye kiliwa kila before he kill you shi mutumin da aka san makashi ne to kashe shi ake kafin ya kisa ba jira ake sai ya yi kisan ba amma irin wannan hukunce-hukuncen a hannun hukuma suke da haka a ka'idar musulunci haka ya kamata abin da zai baka mamaki illar da ɗariƙun sufaye suka yi wajen yaɗa sihiri a cikinmu Allah kaɗai ya sani muna faɗar wannan min babin tahaddus bi ni'imatillah tahaddusan bi ni'imatillah ba za ka samu ahlus sunna boka ba ba za ka samu ahlus sunna ɗan damfara ba ba za ka samu ahlus sunna dukkan nan gayyatsiya ba saboda lalacewa fa saboda tsabar yadda suke yada sharri mutane su yi satar shanu a daji su yi kidnafin su tara kuɗi wai kuma watan maulidi ya zo ya su zo su dasa maulidi kuma su gayyaci wani shehi wai har saboda bai da kunya wai ya ce kuma kar su daina su shiga izala su ci gaba da su shiga izala gwanda su ci gaba da kidnafin kuma wai irin waɗannan shehunan ana zara musu ido yanzu yau wani shehi da ake ta hayaniyar an kama shi sai na kira jihar da ake abin yake faruwa nake cewa nake tambayar wasu daga cikin wa me yake faruwa ne na farko dai na ga ba yaro bane inda ma mu ne ire-iren mu masu jini a jika a iya cewa kila wa'azi ne yayi zafi me ya faru ne wallahi maganar da aka gaya min abin takaici kuɗi ne masu nauyi kun san a kwanakin baya an ce wai an yi zargin juyin mulki ko wai jami'an tsaro suna bincike sai suka gano cikin yunkurin juyin mulkin an fitar da kuɗi naira biliyan ɗaya an bashi a samu wai matsafa su yi tsafi juyin mulkin ya yi nasara kaga mu ba za ka taɓa jin wannan shigantaka a cikinmu ba wai a baka kuɗi wai ka tattara bokaye wai su yi tsafi wai a kifar da gwamnati to kaga wannan yana daga cikin abin da kullum muke faɗa ya kamata su sufaye masu hankalin cikinsu su gane barnar da suke yada ba karama bace ba ka ce wa mutane su yi duk abin da suka ga dama kana da wani wuridi wanda da kayi ya kankare duk zunubi akwai wani lazumi in ana yin sama sai ana kaba irin zunub don in ba haka ba shi cinye lada yake yi ita wata iriyar shigantaka ce manzo Allah yana ku nisanci masu halakarwa kai kana cewa ai zikiri a aikata halaka Allah ya shiryar da mu zaka ya ƴan uwa mu guji sihiri sihiri ba karamin sharri bane ba Allah shine abin tsoro ba matsafa ba matsafa ba sa iya komai sai Allah ya yarda da haka kada wani matsafi ya tsorata ka ko ya firgita ka wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah shi yasa manzo Allah ya ta gaya mana azkar idan kun yi kaza kun yi kaza tsafi ba zai ci ku ba sihiri ba zai ci ku ba hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya ce ta'allamu suratul baqara fa inna ta'allumaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-baqala manzo Allah ya ce ku koyi suratul baqara ku rinka wurdin suratul baqara koya suratul baqara alkhairi ne ga dukkan musulmi a same ka a matsayin musulmi amma baka iya karanta suratul baqara ba kai asara manzo Allah ya ce wala yastati'uha albatala yan zaman banza ba sa iya koyan suratul baqara duk mutumin da ka ganshi bai iya suratul baqara ba cikin musulmi don an ce ina zaune gari banza nuna shi ko shine shugaban kasa a yaren musulunci zaune gari banza ne a wata fassarar ta malamai suka ce kalmar batsala ana nufin sahara matsafa ba sa iya ja da mai wuridin suratul baqara in dai kana wuridin suratul baqara duk tsafin mai tsafi kafi karfinsa Allah zai tsare ka domin manzo Allah ya ce inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shedan ma baya iya zama a gidan da ake karanta suratul baqara kar ka bari kwana biyar ya wuce gidanka ba a sauke baqara ba mu kiyaye wannan laifi na uku sai manzo Allah ya ce qatlun nafs kisan kai ko shakka babu kisan kai ba karamin ta'addanci bane ubangiji ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta kashe ta sai dai inda haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-sala wa yu'tu az-zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah a wani hadisi yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath baya halatta zubar da jinin musulmi sai dai in ya aikata ɗayan uku as-sayyibu zani mutumin da ya taba aure namiji ko mace sai ya zina hukuncinsa shine kisa ta hanyar rajamu annafsu bin nafsi mutumin da ya kashe rai a kashe shi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini har izuwa ƙarshe walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun na uku sai manzo Allah ya ce at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a mutumin da ya ridda to shi ma kashe shi ake man baddala dinahu faqtuluhu to idan ba wannan ba rai tsararriya ce kararriya ce katangaggiya ce Allah ya haramta kisan kai to da ka kisan kai yana daga cikin manya-manyan zunubai shine mai daraja ta uku kamar yadda ya zo a wannan hadisi abu na hudu sai manzo Allah ya ce wa akalur riba sai cin riba riba malamai suna da sabani mai yawa a wajen ta'arifin riba gwargwadon sabanin mazhabobi to amma da kalmar riba a larabci tana nufin ƙari da haɓaka ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa taral arba hamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت بمعنى ازدادت ذاك ربا بمعنى الزيادة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ربا tana da nau'uka guda uku akwai abin da ake kira da riban fadli akwai abin da ake kira da riban nasi'a to sannan kuma akwai abin da ake kira da riban fahish riba tana shiga ne jinsin abubuwa guda biyu wanda ake cinikayya da su ta hanyar ƙarin ɗaya a kan ɗaya ko dai ta shiga ta hanyar ƙari ko ta hanyar jinkiri misali a da ana ciniki ne na ban gishiri in ba kaman da a mafi yawa ba ciniki ne na kuɗi da kaya ba to duk abin da jinsinsa iri ɗaya ne to ba a yadda ba idan za ku yi ciniki na musanye ɗaya ya fi ɗaya gero da gero in za a yi sauyi a yi daidai da daidai masara da masara wake da wake duk da akwai tsoho akwai sabo shinkafa da shinkafa duk da akwai 'yar gwamnati akwai 'yar hausa amma duk shinkafa sunanta mai shinkafa to za ka samu a da idan wani yana son shinkafa 'yar gwamnati ko yana son shinkafa ta tuwo to sai ya ɗauko misalin kwano ɗaya na shinkafa 'yar gwamnati 'yar hausa sai ya taho kasuwa shi kuma sai ce a ba shi kwano ɗaya da rabi an gane ko? to sai ya zama abin da ya bayar ya bambanta da abin da aka ba shi kai ko da shi ya ƙara ko aka ƙara masa duk abin ɗaya ne to wannan dangane da abin da ya shafi kayan abinci kenan ko kayan da ake aunawa ko kwayan da ake gwadawa to haka nan musanye na kuɗi zinare da zinare ba a yin tafaduli azurfa da azurfa ba a yin tafaduli shi kansa zinare da kuke jin ana cewa zinare ai zinare ba iri ɗaya ba ne zinare suna ya tara akwai kima da take bambanta tsakanin zinare kaza da zinare kaza to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a yi canjin zinare ko azurfa wanda a yau zinare da azurfa suna da wakilai su ne kuɗi na takadda naira da naira ce dala da dala ce saifa da saifa ce riyal da riyal ne in dai za a yi musanye to a yi yadan biyadin mislan bi mislin hannu da hannu daidai da daidai to amma manzala ya ce fa izaktalafa al-ajnasu fabi'u kaifa shi'tum idan jinsi ya bambanta to wannan ku yi ciniki yadda kuke so idan mutum ne yake son a bashi dawa yana da wake to dawa da wake daban da haka a nan za ka iya ba da dawa kwano ɗari a baka wake ma kwano biyar in ka yarda shi kenan shari'a ba ta hana ba idan shinkafa ce da masara wannan akwai bambanci za ka iya ba da shinkafa kwano goma a baka masara buhu ɗari in ka ga dama shari'a ba ruwanta amma in dai shinkafa da shinkafa ce to ba maganar ɗan gwamnati da 'yan hausa ba maganar sabuwa da tsohuwa in dai gero da gero ne haka to haka nan wajen canjin kuɗi idan naira ce da dala wannan duk yadda kasuwa ta kama a siyar amma dala da dala duk dala ce naira da naira duk naira ce to za ka ga da yawa daga cikin mutane za a kawo maka bandir na 'yan dubu-dubu sababbi ba dubu ɗari ba kenan kai kuma sai ka ba da dubu ɗari da goma tsofaffi wannan yana faruwa to wannan riba ce ko silai biyar aka ƙara ko silai biyar aka ƙara da haka mu kiyaye wannan to amma naira da dala wannan da bambanci saifa da naira wannan da bambanci naira da riyal wannan da bambanci ina fata an gane to sannan abin da ya zama wajibi mu sake kula da shi a riba shine jinkiri nasi'a mutanen da suke sana'ar canji yanzu ka ba da naira ɗari kai kuma a ce to sai gobe za a turo maka dala goma canjin naira ɗarin nan to nan ma riba ce a harkar canji dole ne a yi nan take kana bayarwa a baka kana karɓa ka miƙa ba a san jinkiri duk da canji halal ne amma jinkirin riba tana shiga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadan biyadin a yi nan take hannu da hannu in transfer aka yi maka kai ma yanzu ka yi in cash aka baka kai ma yanzu ka bayar to sannan akwai riba ta ajiyar banki interest da ake cewa akwai riba ta mutanen da ta bashi zan baka bashi mi agirmin mu rubuta rana kaza ga watan kaza zaka biya ni idan lokacin yayi sai in sauri in tare ka in cewa ne yau ne ranar biyan ka bashi amma idan kana so zan ƙara maka kwanaki amma kai ma zaka ƙara wani abu to wannan ma riba ce irin wannan ribar ita ce sai ka wayi gari kaga kudin ruwan ya zo ya fi uwar kudin yawa mutum zai je ci bashi a banki interest suna ta karuwa suna ta karuwa sai interest din ya zo ya ninninka ya fi kudin asalin kudin da aka karɓi bashin ma yawa to wannan ita ake kira da ribal fahish shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci riba ribanye ninkin ba ninki ya ‘yan uwa riba bala'i ce, riba musiba ce, ba mutanen da za su rinka mu'amala da riba Allah ya basu su zauna lafiya. Yana daga cin abin da ke karya economy, karya tattalin arziki, rusa ci gaban al'umma shi ne mu'amala da riba, domin Allah ya yi alkawari, yamhaƙullahun riba wa yi ribis sadaqat. Allah ya alkawarin duk dukiyar da ake mu'amala da riba a cikinta sai ya lalata ta. kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku guji abin da ya ragowa na riba in dai da gaske ku masu imani ne idan ku ba ku yi haka ba to Allah yana shelanta muku za ku yi yaƙi da shi tun daga fatiha zuwa nasi ba wani laifi a ƙur'anance da ƙur'ani ya ce mai yinsa faɗa yake da allah sai riba a ƙur'ani dai babu kamar yadda a hadisi cikin dukkan littattafan hadisi da wanda ka sani da ma wanda baka sani ba ba laifin da annabi ya ce mai yinsa faɗa yake da Allah sai faɗa da waliyan Allah a hadisin abu zarar gifari man adali waliyan faƙada azantuhu bil harb abdullahi ɗan abbas ya ce a ranar lahira Allah zai tattara masu cin riba sai ya ce ku zo aslihatakum lil harb ku ɗauki makaman naku mu gwabza yakin wannan kalma ce da Allah zai faɗe ta don tsoratarwa da tozartarwa da kunyatarwa da sanya musu firgici domin ba wani wanda zai yi faɗa da Allah ya yi tsammanin nasara a hadisin abdullahi ɗan mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace riba tana da kofofi da yawa sun kai 70 da yan kai ma'ana matakai matakai na zunubi mafi kankantar laifin riba ta fuskar muni shine mutum ya sadu da uwarsa mutum ya yi fasikanci da uwarsa to shine mafi kankantar aji na laifin riba da me wannan zaka iya kwatanta shi yau mu'amalar riba a cikinmu ta zama ruwan dare gama duniya ka sani ko baka sani ba an ciyar da kai ko ka ciyar kai ma baka sani ba kuma saboda illar riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala huma hum sawa Allah ya tsine wa mai cin riba da wanda yake ciyarwar to waye mai ci wanda yake karɓa waye mai ciyarwar wanda yake bayarwa shi yasa malamai suka ce idan ba dole ba in ba larura ba haramun ne mutum ya kai kudinsa banki bankunan riba wanda yau ɗaiɗai ne a cikinmu ba mu da kudade a bankunan riba domin ko ka sani ko baka sani ba kana ciyar da riba kuma annabi ya ce da mai ciyarwar da mai cin da wanda ya kafa bankin da kai da ka ɗau kuɗin ka kai masa ake mu'amalar ko ba ka karɓa duk ɗaya kuke wa katibahu da ma'aikatan banki da lauyoyin banki wa shahidaihi da shaidun banki abin da zai fi baka mamaki an tambayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani game da hukuncin gadi a banki sai ce ai ya fi sharri kai yanzu a tunaninka manaja kake hangowa ya ce to ai mai gadi ya fi sharri shi yake tsare kuma shi ya fi karamin albashi a baya fi zunubi domin yau da duk masu gadi za su yi tawaye su ce mun daina gadin bankuna bankunan ba za su zaune ba ta ba ka je a ɗauko maka list ɗin albashin banki za ka ga masu gadi su ne ƙasa amma kuma su ne sama in aka juya takarda a wajen Allah ta fuskar laifi ya ‘yan uwa idan bai zama dole ba babu kai babu ajiya a banki amma a babin larura a darura tubihul mahazura amma dai wannan shine asalin hukunci na shari'a laifi na biyar kenan laifi na biyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mun faɗi ku tuna mun al'ishiraku billah asiru katilun nafsi akilun riba ko sai akilu malil yatim cin dukiyar maraya innan lazina ya akulu na amwalar yatama zulman innama ya akulu na fi butunihim nara wasa ya launa sa'ira waɗanda suke cin dukiyar maraya bisa ga zalunci su sani wuta balbal suke ciwa cikinsu abin nufi a ranar lahira duk dukiyar marayar da ka ci Allah zai mayar maka da ita ta zama wuta a cikin ka yi maka azaba da ita daidai da hadisin ummu salama da annabi ya ce allazi ya akulu fi aniyatin zahabi wal fidda inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam wanda yake ci ko yake sha a kwanan zinare ko na azurfa to ya sani wutar jahannama yake kwankwada ma'ana ruwan da ka sha a kofin zinare ko azurfa ko tuwon da ka ci a kofin zinare ko azurfa to a ranar lahira za a mai da waɗannan su zama wuta a cikin ka ai maka azaba da su shi yasa Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai da kyakkyawan manufa mecece kyakkyawan manufa malamai suka ce shine da niyyar bashi zaka biya in kai mai rike masa kudin ne karkaci da niyyar bilis domin Allah ya bamu ka'ida wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba idan aka ce yatama jam'i ne na yatim yatim shine wanda ya rasa uba ba wanda ya rasa uwa ba shi ma kuma kafin ya balaga haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa rashin uwa ba maraici ba ne rashin uba shine maraici domin meye maraicin shine rasa wanda zai ɗauki nauyinka to daman ɗaukan nauyi wa ke yi uba ita uwa ko tana da rai ɗawainiyar kuɗi ba nata ba ne akwai yanayin ma da ko ta yi sai an biya ta idan miji ya rabu da matarsa kuma suna da yaro jariri uwar ko tana da ruwan nonon da za ta shayar tana da damar ta ce ba za ta shayar ba sai an biya ta to da ka kaga ashe ɗawainiyar kuɗi asali a kanwa take uba shi kan ko ya mutu ba ta sauka a wuyansa ba wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da ka shekul islam ibnu taymiya yace rashin uba shine maraici to sannan kuma kada mutum ya zama ya balaga in ka balaga kai ba maraya bane domin hadisi manzo Allah yace la yutma ba'dal bulug ba a maraici bayan an balaga amma ba a ƙasa Hausa ba ko a ƙasar Hausa in ka je danja inda ake ba da hannu motoci suna wucewa sai ka ga mutum kamar jinjirin samu da yana wallahi ni maraya ne wai saboda yana so ka taimaka masa don haka ne duk duniya kuwa ma maraya ne mana dukkanmu 'ya'yan adamu ne yau adamu yana nan ne to ashe duk marayu ne kenan to da haka 'ya'yan uwa masu albarka cin dukiyar maraya haramun ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله كان عزيزا حكيما إن الله عزيز حكيم suna tambayar ka game da maraya sai Allah madaukakin sarki ce kulka ce da su islahul lahum khair gyara cikin sha'anin maraya shine alheri shine zaman lafiya wani ya tambayi annabi ina da maraya wani laifi zai mun in dake shi sai ya ce irin laifin da ɗanka in yi maka za ka dake shi shi ma marayin in yi maka ka dake shi cutar maraya ba shi ne kaɗai cin dukiyarsa ba yana daga cikin cutar maraya ka bashi ya sangarci ya lalace akwai mutumin da za ka ga shi ya cuci maraya ne ta hanyar ya cinye masa kuɗi wani kuma ya cuci maraya ne ta hanyar ya tila masa gata ya bashi ya lalace to wannan duk cutar maraya ce shi yasa Allah ya dunkule ya ce ku kyautata musu to ku kyautatawa cin dukiyarsa baya cikin kyautatawa barin sa ya sangarta ya lalace baya cikin kyautatawa da haka mu kula da wannan amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai ni da mai kula da maraya aljanna kamar haka muke yana daga cin abin da annabawa suke tunƙaho da shi shine ɗawainiyar marayu ɗawainiyar marayu da haka mu ma mu zama masu kula da ɗawainiyar marayu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana duk wanda yake cikin damuwa ya shafi kan maraya Allah zai yaye masa damuwarsa malamai suka ce shafa kan maraya ba shine wai ka shafa masa kai ba ana nufin ka tausaya masa an karka zo kawai kai ta shafa kan yaran mutane kinaya ce to daka yana daga cikin manya-manyan zunubi cutar marayu wanda shine zunubi na nawa na biyar na shida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawalli yawmaz zahafi juyawa a guje a ranar yaƙi wajen jihadi an fita filin daga mutum ya ranta a nakare to Allah subhanahu wata'ala baya son wannan ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir ya ku waɗanda suka yi imani a hirɗinku in aka fita filin daga wani ya juyo a guje ubangiji ce dukka wanda ya juyo a guje daga cikinku a irin wannan rana illa mutaharrifan liqitali sai dai mai niyyar kwantan bauna mai niyyar dabarar yaki irin abin da ake cewa ja da baya ga rago ba tsoro bane shirin fada ne to sai dai irin wannan aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma kaga wata jama'ar musulmi a wani bangaren za a yi galaba a kansu sai ka fita daga inda kake ka kai musu dauki to in ba wannan ba sai Allah ya ce faqad ba bi ghadabin min Allah duk wanda ya juya da fushin Allah ya juyo wa ma'awahu jahannam kuma makomarsa ita ce wuta wa bisal masir makoma ta yi muni da ka shi musulmi kullun su ake ya zama jarimi ya zama sadauki jarumta ba ta sa mutuwa tsoro baya tsawaita kwana duk yadda ka kai da jarumtakarka ba za ka mutu da sauran kwananka ba duk yadda ka kai da tsoronka ko baka isa a ƙara maka kwana ba shi yasa idan mutum ya san wannan babu wani tsoro kuma musamman akan abin da yake na gaskiya ina tsoro akan gaskiya in dai masu rashin gaskiya ba su tsorata ba to don me masu gaskiya za su tsorata Khalid ibn al-Walid Saifullahi al-Maslul wanda malaman tarihi suna faɗa dan mubalaga suka ce a jikin Khalid babu tsakanin kofar gashi da kofar gashi da babu ciwo sara ko suka ko yanka duk jikinsa kaca-kaca haka yake tun Khalidu bai musulunta ba jarumi ne kar ku manta a yakin badar rundunarsa ce ta yi galaba a kan sahabbai a yakin uhud rindinarsa ce ta yi galaba a kan sahabbai har aka karya wa annaba haƙori aka fasa masa kai saboda jarumtaka khalid sai da ta sai khalid a zamanin sayyidina umar ya daina sa shi kwamandan yaƙi saboda duk yaƙin da ya turje in an sa khalid allah yana ba da nasara sai umar ya daina sa shi saboda kar a canfa shi mazalla da kansa ya masa kirari da laƙabi da saifun lahil maslul takobin Allah zarare amma kun san Khalid da ya zo zai mutu a shimfiɗarsa ta mutuwa yana gab da zai mutu ya fashe da kuka da ya ga an kewaye shi aka ce me ya faru ana gaya masa falalolinsa kai kai kaza kai ka buɗe gari kaza na arna kai kai kaza kai kai kaza ya ce to amma ba irin wannan mutuwar na so ba ya ce dukka caniyar da muka yi a duniya so muka yi mu mutu a filin daga amma Allah bai yadda ba ba a nan ya kaddara mana ba a nan a ƙarshe sai cika da wata kalma mai ban al'ajabi ya ce ala falana mata ayinul jubana Allah karka bar idan matsoraci ya yi bacci to da haka musulmi kullum so ake ya zama jarumi musamman akan gaskiya sadauki musamman akan gaskiya kuma fa jarumtaka ba shine kullun aji kana hayaniya da bambami ba ita jarumtaka salo-salo ne manzo Allah shi yafi kowa jarumtaka a duniya duk jarumtaka wani sahabi da zaka faɗa sahabban da kansu suke cewa annabi yafi mu jarumtaka kun san yadda ake gane jarumi a lokacin da bala'i yayi bala'i to jarumin gaske a lokacin tsumunsa yake motsawa amma idan ka ga ƙura ba ta kai ƙura ba yana kyarma to ba jarumi ba ne ƙauran mata ne ba jarumi ba ne ƙauran mata ne irin samarin nan da za ka rinka ganinsu a cikin gari wai ana kaɗa musu wuka suna wasu ana kaɗa musu kiɗa suna goga wuka da Allah rabu da su wannan 'yan ganganci ne amma ba jarumai ba ne ba ko a lokacin da ake dawa ɗin sosai ai su sarakan dawan ba sa kirari a gida su sai an je daji to sahabbai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jarumtakarsa ba ta motsawa sai lokacin da duk wani jarumi ya gama tsorata domin idan bala'i yayi bala'i jarumai guduwa suke to a lokacin sarakan jarumai su kuma tsuminsu yake tashi ku kalli a yakin hunainu da Allah ya ce kowa sai da ya gudu abubakar ya gudu umaru ya gudu usmani ya gudu aliyu ya gudu duk sun gudu wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin amma a lokacin manzan Allah ya hawo kan taguwarsa yana kirari yana anan nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib sayyidina ali yana cewa kunna idza hamiyal waqisu naluzu bi rasulillah mun kasance idan tukunyar yaki ta dauko ta fasa to duk sai mu dawo bayan annabi mu koya to amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da saukin hali yana da saukin kai da aka karka ɗauka jarumtaka kullum shine jan ido a a jarumtaka kamar yadda malamai suka yi ta'arifinta shine wajen jan ido ai jan ido wajen taushi ai taushi shi ma jarumtaka ne shi kansa gudu nau'i ne daga cikin jarumta ko ba haka ba yau shi yasa Khalid din da muke faɗa Khalid din da muke faɗa akwai lokacin da ana gumurzun yaƙi musulmi suna shan wahala ana ta zubar da sojojin musulmai kwamandan yakin shi kansa ya yi shahada sai khalid ya karɓi tuta da ya karɓi tuta ya hanga ya hango ya ga cewa yakin babu nasara dabaru sun kulle sai ya sulale sai ya gudu da sojojinsa da aka dawo gida sai wasu daga cikin sahabbai suke masa ihu suna ya zama farraru sai manzo Allah ya ce a ba farraru bane karraru ne mana ba mai gudu ba ne mai kwantan ɓauna ne daga wajen taushi ai taushi shi ma jarumta ne wajen kaushi ai kaushi shi ma jarumta ne wajen a tafi gaba a tafi gaba jarumta ne wajen a dawo da baya an an dawo da bayan shi ma jarumta kan ne daga dai shi musulmi kullum ya zama jari na ƙarshe cikin waɗannan jerin gwanan manya-manyan zunubai masu halakarwa guda bakwai da annabi ya faɗa shi ne wa ƙazfil muhsanatil mu'minatil ghafilat da ƙazafi da sharri ga wacce bata ji ba bata gani ba kuma mumina malamai suka ce hadda mumini mana ƙazafi yana cikin manya-manyan kaba'irin zunub ka ƙirƙiri magana ba a ji ba ba a gani ba ka jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da ita don ka ɓata masa don ka ci zarafinsa don ka tozarta shi ubangiji ce innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun adhim lalle waɗanda suke jifan muminai mata gafalallu to haƙiƙa an tsine musu a duniya kuma an tsine musu a lahira me ake nufi da mumina me ake nufi da gafalalliya mumina ko mumini su ne aka san kamalallu su ne waɗanda idan kai musu ƙazafi to ka keta mutunci ka keta alfarma abin nufi wanda ba mumini ba idan kai masa ƙazafi ko da a ce abin da ka jefe shi da shin bai aikata ba to ba za a yi maka haddi ba domin shi ɗin ba mumini ba ne mazanna ne abin zargi ne da tuhuma barin ba mu misali mai sauƙi yadda za mu fahimta ƙila yanzu mutum ne arne ɗan arna sai ka ce masa shege shege ba irin tamu ta kano ba domin shege ta kano yabo ce ba duk lokacin da ba kano ya ce maka shege ba ne yake nufin kai baka da iyaye mala bakar gumi Allah ji kansa da rahama yana alƙalin alƙalai wata rana wani ya kawo masa ƙara ya ce wani ya min ƙazafi ya ce me ya ce ma ya ce ya ce min shege ya ce ba kano ne ya ce e ya ce to ba zaginka yake ba yabonka yake su kana in sun ce shege yabo ne domin a kano ne za ka ga kyakkyawan mace a ce shegiyar yarinya ana nufin kyakkyawa shegiyar mota ana nufin mai kyau kai ko malami ne ya isa sai a ce shegen malamin ma'ana wanda ya iya to ba irin wannan ba shege ta ma'anar wanda bai da uba idan mutum ɗan arna ne wanda su an san ba sa aure irin namu na musulunci sai ka ce masa shege da nufin wanda bai da uba to in ya kai ka kotu musulunci ba za a hukunta ka ba saboda bahaushe ya ce na shiga bata ɗauka ban ɗauka ba ba ta fidda ɓarawo duk mutumin da iyayensa ba aure suka yi ba sai suka haife shi to me shigantakar ai daman ita kenan an gane ko kamar mutum ne a same shi a cikin gidan mutane bai ɗau komai ba amma dai gidan a kulle kuma a zo a same shi a ciki tsamo-tsamo karya kofa yayi haurowa ta katanga yayi oho wannan in ka ce da shi ɓarawo kayi laifi amma fa baka kama shi da kayan sata ba saboda me saboda ya jefa kansa a cikin tuhuma da zargi to sharaɗin kafin kai wa mutum ƙazafi ƙazafin ya ci shi kai kuma a hukunta ka sai in ya zamo yana cikin tuhuma a baya cikin tuhuma to kaga wanda ku baya cikin tuhuma shine mumini to shi yasa Allah ya ce sharaɗin ya zama wanda za a yi wa ƙazafin mumini ne kenan kafiri ko an masa ƙazafi ba a yin haddi na ƙazafi amma cewa ba a yin haddi na ƙazafi ba kuma yana nufin fakaci banza ba a'a za a yi maka ta'aziri ka zage shi amma ba za a yi maka haddi na shari'ar musulunci na cewa ka yi masa mai ƙazafi ba domin an san su ba sa aure aure irin na musulunci to aure ko wanda ba irin na musulunci ba me bambancinsa da zina makota ne ko ba haka ba to sannan ko mutum ya kasance mumini amma kuma sai ya zama bai da kamun kai to idan an yi masa ƙazafi wannan ƙazafin yana iya cinsa ko kuma shi wanda ya masa ƙazafin ba za a yi masa haddi ba misali mutum ne an san musulmi ne an haife shi da aure amma kuma bayi da kamun kai yana yawace yawacen banza kai dai baka taba kama shi yana zina ba sai ka ce masa dan iska dan iska da ma'anar mazinaci mara kamun kai in ya kai ka kotu ba za a ce kai masa kazafi ba domin an san a tarihinsa bai da kamun kai amma dai kai baka kama shi rai da handar cewa yana zina ba to haka nan in mace ce an san cewa ba ta da kamun kai to idan wani ya mata ƙazafi ya ce ‘yar iska yana nufin mara kamun kai ko ya ce mazinaciya to ko ta kai kotu ba za a yi maka haddi ba amma za a iya maka ta'aziri saboda ba ta zama gafila ba gafila ita ce wacce kwata-kwata abin da aka zarge ta da shi ɗin ma ba ta haɗa hanya da abin ba kamar na na aisha kwata-kwata abin da aka zarge ta da shi ɗin ma ba ta kama hanyarsa ba ba su haɗa hanya ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi wa Aisha kazafi cikin hanyoyin da annabi yake bi yana jin labarai ya kira yarinyar ta Barira yace Barira Barira me yi wa Aisha aiki ce sai ce me zaki faɗa game da uwar ɗakin ki kin ji abin da ake cewa game da ita sai ta ce ai ba abin da na sani game da ita face yarinya ce wacce sai ma ta zo ta shanya gari tana jiran garin ya sha iska ta zo ta yi abinci amma saboda yarinta sai bacci ya ɗauke ta awakai su zo su cinye garin ma bata sani ba dan Allah mai irin wannan tunanin kara tsammanin za ta je ta aka ta zina to shi yasa Allah da ya tashi jan kunnan masu yin kazafi sai yace innal ladzina yarmuna al muhsanatil ghafilatil mu'minati kaga waɗannan sifofin guda uku suna da matukar muhimmanci musinan mai kamun kai mu'minan mai imani gafila wanda kwata-kwata ma babu tunanin abin a zuciyarta lu'inu fi dunya wal akhirah to da ka yana daga cikin manya manyan zunubai ka jefu wanda bai ji ba bai gani ba da wani laifi shi yayi gabas laifin yayi yamma dan ka bata masa suna dan ka ci zarafinsa dan ka ci mutuncinsa musamman irin abubuwan da suke faruwa yau a social media muna ji muna gani yadda ake zagin masu mutunci ake musu sharri ake musu kage ake musu kazafi yau social media ta sa kowa ganinsa ake mara mutunci domin ba wanda ya gagara a zubar masa da mutunci ba wanda ya gagara a zage shi ba wanda ya gagara a yi masa sharri kuma ku lura da kyau abu guda biyu an fi wa mutane shari da su ko dai mata ko kuɗi duk wanda yake so ya ci mutuncin ka koya maka shari in ya jefe ka da ɗayan wannan ya gama da kai to da ka ya'yan uwa masu albarka mu sani su dai manyan zunubai sharaɗin Allah ba zai shigar da kai aljanna ba sai ka nisance su sannan yayi alƙawarin idan ka nisance su shi kuma zai kankare maka ƙanana to sannan shi kuma sai ya saka aljanna sannan su manyan zunubai mumini baya yin su ko yayi in ta bayyana gare shi to zai daina baya yadda su aure shi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda in suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukan su zakarullaha sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunuban su wa may yaghfiru dhunuba illa Allah sun san ba mai gafarta zunubai sai Allah wa lam yusirru ba sa dogewa alama fa'alu a bisa ga abin da suka aikata wa hum ya'lamuna alhalin suna sani yana daga cikin abin da Allah ya zargi kafirai da shi shine suna bari manyan zunubai suna aurarsu suna mai da su jiki wa kanu yusirruna alal hinsil azim sun kasance suna dogewa akan manyan zunubai shi ka'ida duk girman zunubi in za ka yi ka tuba ka rabu da shi to bai gagar Allah ya fi maka shi ba kuma duk kankantar zunubi in za ka bari ya auri jikinka ka ci gaba da yinsa to ya zama babban zunubi a haƙƙinka malamai suna cewa la sabirata ma'al israf wa la kabirata ma'al istighfar duk kankantar zunubi idan ka mai da shi jiki to yanzu a wajen Allah babba ne kai a haƙƙinka duk girman zunubi in za ka tuba komin girmansa bai gagar Allah ya fi maka shi ba in dai ka tuba ka bashi shi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم kai yana daga cikin wata rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala in ka aikata ma babban zunubin kuma ka tuba tuba na gaske to riba kafa wai kura ta taka kwado sai Allah ya mayan maka da shi ma ya zama lada wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيتي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما to in haka ne a ƙarshe da wanda ya taɓa yi da wanda bai taɓa yi ba kacici kacici na ilimi waye ya fi falala yanzu da yawa idan an zo ana maganar sahabbai duk darajarsu da martabarsu da kuke ji ɗin nan da yawancinsu sun taɓa shan giya da yawancinsu sun yi zina da yawancinsu sun bauta wa gumaka to yanzu kana tsammanin da su da kai a yau waye wani saboda me saboda su sun ci garaɓasar wannan ayar ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kuma a lokaci guda ba ba ta aka kai ma ka je kai za a yi maka ba Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya gina masa gida a aljanna waɗanda suke gudanar da wannan masallaci Allah ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ka yawaita mana ire-iren su a cikin al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh Allah ya saka da alheri muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa malam da alheri sannan mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da muka saura ya bamu ikon aiki da shi kamar da muka faɗi akwai tambayoyi zuwa yanzu tambaya ɗaya ce take hannuna kuma ita kaɗai zan karanta saura sai su haƙura a eh saboda tayin a malam mai tambayan yana cewa mutum ne ya sayi kaya da sauki kuma sai ya zo ya tsananta wajen sayarwa me hukuncinsa
yana daga cikin kurakuran da muke yi wajen bayanin riba kun san a fassarar bahaushe riba idan ta burin ƙasa ta yawa wai tana zama riba babu inda riba take zama riba idan yau ka sai kaya naira goma sai ka sayar da su tiriliyan duk riba ce bata zama riba ba baya daga cikin kashe-kashen riba da mashigar riba shine yawaitar riba wannan baya daga ciki da haka na san akwai da yawa waɗanda suke da irin wannan tunanin domin sau da dama za ka ji ana kai wannan riba ai ta zama ma riba ba inda riba take zama ne riba amma abin da musulunci ya ce shi ne ana so mutum ya siya da sauƙi ya siyar da sauƙi Allah yakan yi masa albarka manzo Allah yayi addu'a yace nazzarallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah ya albarka ga ɗan kasuwa mai sauƙin siye, mai sauƙin siyarwa, mai sauƙin karɓar bashi. Malamai suka ce sauƙin saye an san shi, sauƙin sayarwa an san shi, sauƙin karɓar bashi ma an san shi. Sauƙin saye shine wajen da ka je siyowa kai kuma karka matsawa abokin cinikinka ka matse masa riba, wanda galibi wannan ya fi bayyana a cikin cinikin iyayenmu mata. Shi yasa sau da dama mata suna ganin maza ba su da wayo. saboda shi namiji baya bata lokaci da ka ce masa kaya naira goma da ya ce haba takwas a cikin minti biyu sai ku gama cinikin sai ya karba ko ya siya ko ya ban maka kayanka amma mace akan ragin silai biyar sai ta hiran minti talatin haba mai sunan kakata haba kaza haba sai ta ta yi to shi yasa sai kaga su sun fi samo sauki idan yau ka je ka siyo kaya matarka ta siyo in kuka gwada sai ka ji farashin ka ya fi nata tsada to shi yasa da ka siyo kaya matarka ta ce maka nawa ka siyo ka faɗa wasu sai ta dariya ta ce wallahi an cuce ka saboda in ita ce ba haka za a siyan mata ba to irin wannan a shari'a ba a so ba a so saboda shari'a musulunci ba ta son ɓata lokaci kuma akan abin da bai taka kara ya karya ba akan ragin naira biyar a matsayinki na mace mai kima mai mutunci kin yi dariyar minti goma dan ai miki ragin naira biyar ai kaga girma ya faɗi wai raƙumi ya shanye ruwan ƙin tsaki to haka nan sauƙi wajen siyarwa sauƙi wajen siyarwa shine ka sa farashi gwargwadon yadda kai ka fita kuma baka matsa wa mutane ba to sauƙi kuma wajen karɓar bashi idan kana bin mutane bashi karka rinka takura musu yanzu wani idan yana bin ka bashi to sai ya daidaici a wani sahu za ka zauna sai ya zo ku zauna tare don yi ma tunin kuɗinsa duk inda ya san zai matsa maka ya takura maka wai ka dai san yana bin ka bashi to sai ya rinka yin haka to wannan ba a so akwai mutumin da in yana bin ka bashi lokacin biyan bashi yayi baka biya ba sai ya zo ya tare a kofar gidanka shi sai sai kaga wani ya daina shiga cikin mutane ko gidansa sai dai ya haura ta katanga ko gidansa da asuba ta yi ya fita saboda ya san in dai ya bari gari ya waye to wanda yake bin sa bashi zai zo ya takura masa kuma alhalin ba wai kuɗin biyan ne yake da shi ba bayi da shi ne to irin wannan ma shari'ar musulunci ba ta so to da haka dai riba ana so ta zama saisa saisai tana jawo albarka kuma wannan ga dukkan ƙwararren ɗan kasuwa ya san wannan da ka sa riba ta naira ashirin misali amma ka yi sati ba a siya ba gwanda ka sa riban naira uku uku a sati ka siyar sau uku ka ƙaru wannan yana daga cikin dabarun kasuwancin da inyamurai suka fi da yawa daga cikin mu a yau sai ka ga musulmi yau ya gudu ya tafi siyayya wajen inyamurai saboda zai samu riba a ragin ko da naira biyar ce akan na ɗan uwansa ko silai biyar ce to su suna da dabarar su sanya riba ƴar kaɗan su yi maza su siyar su ƙaro su siyar su ƙaro kan ka sayar da ɗaya sun sayar da biyar duk da ribar taka ta fi tasu yawa amma kaɗan ɗin sun ninka ka sun kamo ka to da ka wannan shine abin da yake akwai amma dai kamar yadda na faɗa duk yawan riba ba ta zama riba baya daga cikin abin da ake kira da suna riba yawan riba to sannan kuma rashin sauki a cikin komai yana jawo mummunan yanayi kamar yadda sauki a cikin komai shi kuma yana jawo alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce tausasawa ba a sa ta a cikin komai sai ta yi masa kwalliya kausasawa ba a sa ta a cikin komai sai ta munana shi kuma Allah yana bayarwa ta sanadiyar tausasawa abinda baya bayarwa a sanadiyar kausasawa kuma manzala sun salma ya ce ku sauƙaƙa kada ku tsananta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bakan damiyar addu'a ya ce duk wanda yake da wata dama akan al'ummarsa sau da dama muna ɗaukar wannan hadisin kawai akan masu mulki a'a har 'yan kasuwa allahumma man waliya shay'an min amri ummati fa shaqqa alaihim fashquq alaihi Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'ummata sawa'an daman nan ta kuɗi ce daman nan ta mulki ce daman nan ta ilimi ce kai koma ta mece ce sai ya tsananta mata Allah kai ma ka tsananta masa da daka mu kiyaye yan kasuwa ana shiga aljanna ta hanyar kasuwanci kuma ana shiga wuta ta hanyar kasuwanci har ma annabi ya faɗa a wani hadisin hadisi ne kudusi yace a lahira za a zo da wani ɗan kasuwa bai yi wani aikin alherin da zai shiga aljanna ba duk abin ciki takaddunsa bai da wani abin da zai shigar da shi aljanna la sallah la azumi la tauhidi la bin iyaye duk bai yi abin da ya kai a saurare shi ba to amma yana da wata ɗabi'a ɗaya ɗabi'ar ita ce shi ɗan kasuwa ne yana da yara kuma yana ba wa mutane kaya su siyar su kawo masa kuɗi to yadda yake yi shine idan ka karɓi kayansa idan yamma ta yi sai tura yaransa ya ce ku je wajen duk wanda suka karɓi kaya ku karɓo mana kuɗinmu mu amma yakan ce da su duk wanda kuka je kuka tarar da ga kayan bai siyar ba babu kuɗi kar ku karɓo ku ban masa to wannan abin kawai shi za a zo da shi a takaddarsa mala'iku za su ce wa Allah tare da ya fi su sani su ce yana da wata ɗabi'a shine tausasawa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da mala'iku ni na fi shi cancantar in yi wannan da ka shi ma na tausasa masa to da ka 'yan kasuwa su zama masu tausayi su zamo masu cin riba kaɗan Allah zai sa mata albarka Allah ya mana albarka baki da
tambaya ta biyu mun same ta kai tsaye daga wanda ya binan ba tare da rubutu ba tambaya sai ita ce malam mutum biyu ne kiristoci suka yi aure sannan sai suka musulunta ya matsayin auren nasu
aurensu ya yi ba a canja aure ga wanda yake da ba musulmi ba ya zo ya musulunta ba a magana aure manzala yakan basu akan auratayyarsu sai dai ka'ida shine idan adadin matan wannan wani ƙari ne idan misali wanda ba musulmi ba yana da mata sama da hudu to shi wannan idan ya musulunta da matansa duka su ma suka musulunta mu ɗauka yana da mata goma sai duk suka musulunta shi ma ya musulunta to abinda annabi yake cewa zaɓu guda hudu a ciki a nan ba za ka ce masa a kawo da amar gida da uwar gida da amarya da kwari da tsakar gida ake cewa kwariyar gida ba a cewa haka ba shi dama za ka yadarji hudu a cikin goman nan in ma ta ƙarshe ya ɗauko ya ce ita ce ta ɗaya ba ruwanka amma dai iya hudu za a ce masa zaɓi hudu a cikinsu sauran ka sallame su haka manzo Allah yake wa maguzawan da suka musulunta masu mata sama da hudu amma ba a magana gyara ɗaurin aure da haka ba a gyarawa wanda ba musulmi ba aure ana tabbatar da shi akan aurensa ne saboda akwai matsaloli da yawa in ka ce za ka shiga wannan bangaren yanzu ka ɗauka ya yi ‘ya'ya goma da matarsa sai zo suka musulunta kuma sai ka ɗauko maganar aure to ‘ya'yan kuma ya za ka yi da su in ka rusa auren ka rusa ‘ya'yan da haka musulunci baya maganar ‘ya'yansu annabi bai taɓa gyarawa wani wanda ya musulunta aure ba kawai yakan bar su da aurensu Allah ya sa mu dace alhamdulillah malam muna godiya Allah saka da alheri a kafin mu bar wajen gaba da akwai jawabai guda ko kuma akwai a sautu suna shi ga fara zakariya yana da dan jawabi da zai na minti biyu za mu rince shi kafin
subhanakallah Allah ya gafarta mana
أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مالنا شيخ abubakar faraya sunan ka ya shiga duniya da ba daya allah ya saka maka da kai wannan ziyara da gare ni sau da wannan zuwa allah ya saka da kai kuma ka zo ka ba mu madarar ilimi da hikimomi da allah ya sanya a bakin ka allah ya kara kare ka wato ba wa'azi zan yi ba jawabi ne da aka yarda aka kallafa ne bayani a kansa to a'a ba zan zaɗe ba wato dalili ne isa na zo tun da dama mutum ɗaya ne zai yi wa'azi na zo shigowa yanzu sai ake sanar da ni cewar batu da aka yi akwai mimbari da muke karba haya a dukkan taruka da ake a cikin garin misau to kuskure da muka yi wannan mimbari gaskiya ba mimbari ne namu da ɗan uwa ahli sunna ba abu ya kai inda ya kai har an je an biya kuɗi an yi komai sai masu mimbari suka ce in dai sheikh malam abubakar lawan turayen ne zai hau mimbarin ba za a bayar ba kuma muna tabbata da cewar kaska za ta mutu da haushin kifi kaska za ta mutu da haushin kifi idan akwai mayu to malam lawan ya sha wa ma ramaita idira maita walakin na laharama mun rubuta wannan da mun sha a matsayin maganin mayu malam ina jin kai ma ka sha malam yace shi ma ya sha to yan uwa wannan dalilin ta sa muka yanke shawari yanzu a masallacin nan yanzu mun yi shugaban rundunar agaji na misau ya mana lissafin mimbari za a haɗa mimbari a naira dubu ɗari da saba'in wanda kowa azin ƙasa za a iya yi a kansa a tashi a zagaya za mu haɗa kudin mimbari a yau za mu sayo kaya gobe da asuba da shi za a yi taron gobe duk wanda ya yarda ya daga hannu ce Allahu akbar ya taimaka mana da aka je a tashi a zagaya za mu haɗa mimbari da shi za mu yi taro gobe insha Allahu a tashi a zagaya Allah ya saka da alkhairi ɗan uwa a taimaka za mu sayo kaya a yau din nan a gobe da shi za mu yi taro in Allah da sai mu hawo kabbara a kansa Allah ya taimake mu account number account number malam abamu na masallaci abamu na malam dalladi rubuta mana naka eh ah ba da naka ne ba da ba da naka ba da ba da naka na malam
Idris Kolon to ai bani da shi
to yanzu za a faɗa daga baya a nemo shi a nemo shi a a akwai bukata dai a a faɗi nemo mala a bari da malam din mana ko wani abu ne daban wani abu ne daban a nemo account da sai mu faɗe shi daga baya bismillah malam alhamdulillah
ba da bari da su.
mu account number
yawa account number